أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to a jerin karatuttuka da muke gabatarwa da suka shafi wato alkur'ani mai girma da kuma fa'idodi da istinbatat da ake yi da ta'ammulat game da wato alkur'ani mai girma mun gabatar da karatu a cikin suratu shu'ara da kuma su ayoyi da muka ɗauka wanda ba su cikin suratu shu'ara ba suratu shu'ara dai Allah ya kaddari mun samu mun kai karshen ta a yau za mu yi wani karatu wanda yake da alaka da janibin ta'sili ya an ci janibin ta'sili daga asli ne wato abin da shafi ka'idodin da ake bi wajen tafsiri musamman tafsiri wanda ya shafi maudu'i domin shine tafsirin da yake da faɗi kwarai da gaske a cire maudu'i a ga yadda za a yi a tattaro ayoyin da suke da alaka da shi don saboda a samu fa'idodi to kaga fa'i wato maudu'ai suna da yawa in mutum ya diba a cikin al-mushafu shami suna har hada waɗansu ayoyi kuma sai su yi musu wato wani launi na daban wanda zai nuna ayoyin nan ga maudu'in da suke tattaunawa akwai kuma kamusu maudu'atul qur'anil karim na mushaf darus sahaba wanda nan ma mutum zai samu maudu'ai masu yawa wanda kuma san ka'idodi shi da kanshi zai yi istinbatin wato wani maudu'i to a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tattauna ne akan mas'aloli kamar guda hudu kenan mas'ala ta farko yadda ake a tafsirul maudu'i lil qur'anil karim abu na biyu kenan ka'idodin da ake bi wajen tafsir qawaid da المنهجية في تفسير الموضوع للقرآن لكم القواعد المنهجية في تفسير الموضوع للسورة ina fata an fahimci ni domin shi maudu'i wasu suna cewa ana kasa gida uku tafsirul maudu'i li maudu'il qur'anil karim da kuma at-tafsir kamar al-mustalah yani الدراسة الموضوعية للمصطلح في القرآن الكريم وسنا ganin da mustalah da mawdu duk abu guda ne ba sai an rarraba su ba sai dai ta fuskar tsarin da za a bi za su iya bambanta sai kuma nasura to daga cikin littafan da suka yi bayanai a cikin irin wannan fanni akwai manhaj tafsir al-mawdu'i lil Qur'an al-Karim dirasa naqdiyya na Dr. Samir Abdulrahman Shiwani wannan littafi yana da muhimmanci kwarai da gaske ya samu wato dacewa a cikin wannan fanni sai littafi na biyu akwai at-tafsir al-mawdu'i na Ustaz Dr. Mustafa Muslim sai littafi na uku da yana da muhimmanci shi ko na surori ne at-tafsir al-mawdu'i li suwar al-Qur'an al-Karim na nukhbatun min ulama wanda an tattaro da katirani da profesoshi na duniya game da alkur'ani sun kai su 31 suka gabatar da wannan karatu wannan littafin ya kai mujalladi 11 a taba'a ta daru shari ban sanama wasu daba'o'i ba to wannan dalibin ilmi yana da kyau ya san irin wannan saboda kullun ya rinka hada maudu'in shi da alkur'ani tare da kuma nassoshi na hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganu na magabata da kuma maganganu na malamai to sanin ka'idodi yana da muhimmanci don haka sai mu ɗauko tafsirul maudu'i lil qur'anil karim da kuma tafsirul maudu'i lil sura sannan kuma mu kawo abin da ake kira mu'tamadur rabt fi tafsirul qur'an bil qur'an ko fi tafsirul maudu'i lil qur'an sai kuma al as'ilu sitta li mu'alajati al mawdu'at wannan in muka kawo shi sai mu yi tatbiqi akan suratul shu'ara ita da mun yi karatu kanta to wannan shi ne abin da zamu tattauna akan shi to idan muka duba in mutum yana son yi tafsirin maudu'i lil qur'anil karim akwai khutuwat da ya kamata ya bi matakai ba haka ne kawai zaka zo ka fada ba waɗannan qawaid ana kiransu al qawaidul manhajiyya fi tafsir al mawdu'i lil qur'anil karim na farko ikhtiyarul mawdu' zaka zabi mawdu'in da kake so an gane ko shi kuma ikhtiyarul mawdu' ya danganta tana yiwa mawdu'in da zaka ɗauka kalima ɗaya ce tana yiwa mawdu'in da zaka ɗauka kalima biyu ce ina fata ana fahimta ta yana da kyau a fahimci wannan kenan in kalima ɗaya ce ko kuma kalima biyu ne kai dai kai ka san yadda za ka wato tsarawa ina fata ana fahimta ta abu na biyu yana yiwuwa maudu'in da za ka zaɓa ba kalima ɗaya ba ce ko biyu a'a kai na za ka kallo yanzu misali bari in ce al'iman idan aka ce al'iman ma'ana kalma ta imani cikin alkur'ani ka kalma guda ce in an ka ga dama sai a ce a'a qissatu ibrahim masalan alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim ko kuma al-muqarana bayna qissati ibrahim wa qissati musa awjuhu shabah wal ikhtilaf ka gani nan ka samu wani maudu'in da ka hada wani abu da wani abu ne ina fata ana fahimta ta misali awliya'ullah wa awliya'u shaitan fil qur'an al-karim sifatuhum ko ba haka nan bane wa ma'aluhum kaga maudu'in da zaka dauko to haka ne zaka fitar da maudu'ai dubbai kai da kanka in ka tsaya ka san ka'idodi zaka iyawa to wannan shine ikhtiyarul maudu ko ya zama to kalma ɗaya ce ko kalma biyu ko fiye da biyu ina fata ana fahimta ta wannan kenan sannan kuma wani lokacin a'a shi maudu'in za a kalli wata kalima ne sai a kalli kishiyarta yanzu in anka ce alhaqqu gaskiya to yanzu in kalima ta alqur'ani ta zo cikin alhaqqu to sai in dibi menene kishiyar alhaqqu shine albatil ina fata an fahimce ni to kaga nan cikin albatil sai in dauko maudu'i shi yasa ko cikin mafhum ba dole bane sai kalmar da ka gani baro baro dan wasu sai kalmar da sun ka gani baro baro cikin ta za su fitar da maudu'i ba dole ba sai haka ga ina fata an fahimce ni wata jumla na iya zuwa idan ta zo to sai a jibi kishiyar wannan jumla wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa a to mafhumin shi Allah bai son wanda ba su kyautatawa to shikenan sai ka fitar da maudu'i a karkashin wannan ban sani ko mun fahimta ba to ikhtiyarul maudu shine khutwa ta farko mataki na farko kenan sai al-hasr wal istiqra al-hasr shine shamakancewa wal istiqra ya anti hasru da sadun ne in anti hasru da sinun yana iya dokar wato nadama sannan kuma wani lokaci yana iya dokar gajiya wala yastahsirun sannan kuma lokacin alhasira nufin abu ya janyi ina fata an fahimce ni in hasaral ma da sinu amma an kace alhasru da sadun ina nufin an sha makance abu fa in uhsirtum famastaysara min alhadi kenan nan ka sha makance ayoyi ka wal istiqra ka bi diddigin ayoyin da suke da alaka da maudu'inka yanzu ina son yin bayani kan kalima ta imani sai in duba kalima ta imani da ta zo cikin alkur'ani akwai amana akwai allazina amanu akwai yu'minuna akwai mu'min to istiqra'i kenan akwai al-istiqra'u tam duk abin da yake da alaka da wannan kalimar inda ta zo akwai al-istiqra' an-naqis in dibiyo dan su wuraren in ciccira saboda tana yawa sun isa ba sai na hada wuraren gaba ɗaya ba ina fatan fahimci shi zaka iya cewa kalima kaza ta zo a cikin alkur'ani da ita da mushtaqqat ɗinta domin abu biyu ne yanzu inda ce kalima ta al'iman ina iya cewa ita ɗai ta zo so kaza cikin alkur'ani amma ina hada ta da sauran yan uwanta da amana da yu'minu da mu'minun da almu'minu da almu'minuna to tana yawa sai in ce da ita da mushtaqat kinta ta zo kaza a cikin alkur'ani ad-dirasa al-adadiyya to bayan kai al-hasr wal istiqra ka tattaro ayoyin yanzu ga abu na uku shine tartibul ayati wa tasnifiha ka jerantar da ayoyin wa tasnifiha ka rarrabe su kowane ka bar ta mataki-mataki wannan wani abu ne wanda yana da muhimmanci yanzu kawai bai ba wani abu ne kawai yanzu ce yanzu misali allazina amanu yanzu cikin alqur'ani wallazina yu'minuna sun zo cikin alqur'ani a ba haka bane a'a sai an yi tartib misali kalimomi na fi'ili madi sun zo wuri kaza kalimomi na fi'ili mudari'i sun zo wuri kaza kalimomi na kaza sun zo kaza shikenan to sannan kuma sai in zo ga tartibu wa tasnif yanzu misali tartibu wa tasnif wani imani imani kala na wani imani kala biyu ne akwai imani ingantacce akwai imani wanda ba ingantacce ba wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin eh to kaga wannan imani ne na hayaniya to kenan tartib zaka naka nau'i na imani daban-daban sannan sai ka zo ka dauko sifatul mu'minin fi dunya wa sifatuhum fil akhirah ahwalul mu'minina fi dunya ahwalul mu'minina fil akhirah ina fata an fahimce ni to kaga wannan yana da kyau abu na hudu sai ka zo zuwa ga annazar fi munasabatil ayat za a kalli munasaba ayoyin da an ce munasaba ilmul munasaba nan munasaba kala biyu ce akwai munasaba tartibiyya wagga aya daga wannan sai wannan me alaka jerin su wanda mun faɗa tafsir na at-tahrir wa tanwir da kuma nizamud durar في التناسب بين الآيات والصور نا إمام البقاعي da kuma munasabat bainal ayat na Sheikh Umar Salim Bazimul shi yayi ta'sil kenan da kuma littafin marasidul matali' na Imam Suyuti yana dibin tartibin ayoyi farkon sura da karshen sura da kuma tanasuq durar fi tanasubi suwar alaka tsakanin surori wannan kamar misali mutum ya san dai alaka munasaba bainal ayat wannan akwai munasaba tartibiyya wadda ta shafi jerin ayoyi musamman in ka diba ko cikin abin nan mushaf darus sahaba fi tanasubi wa tanasuqil ayati wa asrar fawatihi wato as-suwar shi ma yana da muhimmanci mujalladi guda ne dalibin ilmi ya same shi shi ba sai ya sha wahala ba saboda larabcin shi yana da sauki amma irin su at-tahrir wa tanwir dole sai mutun ya san ka'idodin balaga da mustalahat na balaga to kuma akwai munasaba wato mawdu'iyya munasaba ta mawdu'i yanzu misali akwai ayar da take magana kan gaibi a cikin bakara alladhina yu'minuna bil ghaibi akwai ayar da take magana kan gaibi a cikin suratu al-a'raf walau kuntu a'lamul ghaib akwai ayar da take magana kan gaibi a cikin suratu hud misali na nake bayarwa an gane ko wala aqulu lakum wala aqulu indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaib ka gani to duk sai ka tattaro ka dibi munasabar da akwai tsakanin su to nan munasaba ce mawdu'iyya ba tartibiyya ba mun gane ko wa mulabasatiha mulabasa daga libasi ne kamar sutura abin da yake cuɗanya da kai to nan mulabasata ana nufin abin da yake da alaka da abu mulabasatun nas abin da yake da alaka da nassi ma'ana misali asbabun nuzul al-makki wal madani duka wannan mulabasatun nas ne to wannan sai ka kalle su kahin ka hada mawdu'i ba haka ne kawai zaka zo ka ce zaka hada mawdu'i ba to in ka yi wannan mataki na biyar khamisan addirasar dalaliya ko dilaliya ko dulaliya duk ana faɗa yanzu dilala ya an ce dilala ma'anonin ayoyin abinda suke nufi domin kada mu zo mu samu mushkila tsakanin wato nassi da nassi misali tsakanin nassi da nassi akwai tana yawa al'am wal khas akwai al-mutlaq al-muqayyad akwai al-mujmal akwai al-mufassil ko al-mufassal misali sannan akwai an-nasikh akwai al-mansukh akwai a tafsirul Qur'an ala daw'il maqasid ko ko al-qira'at al-Qur'aniyya wa kafiyatu tawjih bainaha sawa qira'at Qur'aniyya mutawatira aw shadha أو بين المتواترة والشاذة التوجيه بآيات القرآن الكريم أو التوجيه باللغة كوكو التوجيه البلاغي كاغونا دوكا أنا سمتين يسنش متاكين شدة سي الدراسة النصية يد ذاك كراتو النصي كفهمتش waɗanne ayoyi ne suka gabaci shi wannan ayar waɗanne ayoyi ne suka zo bayanta meye alakarta da ayar da ba cikin wannan surar take ba misali sahabbai da suka da ayar ta sabka alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ina fata an fahimce ni to kaga wannan aya tana magana waɗanda suka yi imani ba su imanin su da zalunci ba to nan walam yalbisu imanahum bi zulmin lam harfu wato jazmin ne an gane ko wa qalbin wa nafiyin domin in an ci mata harfu jazmin ta yi mafi ilimu dari jazma nafiyin kuma ta kore lam yalbisu wa qalbin kuma qallabat fi'l al-mudari ila al-madi ta mai da shi kuma madi in an ce lam yaqul bai ce ba fi'li mudari ne amma lam ta mai da shi madi yana da kyau dalibin ilimi ya san irin wadannan mustalahat to ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ده زالومتي ظلم نكرة ني النكرة في سياق النفي تفيد العموم kenan kowane irin zalunci sai in ba su yi shi ba to sai suka ji tsoro ai ko dan adam bai gusha yana kuskure ko karami ko babba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba irin wancan zalunci ake nufi ba zaluncin da ake nufi anan shine inna shirka la zulmun azim to anan abin da ya kamata mu fahimta kalima ta zalunci anan an gane ko ta zo am amma sai an kai taksisinta da mi da zalunci na shirka wanda ya zo cikin suratu luqman kaga nan alaƙar waccan aya da waccan aya shine al'am wal khas abu na farko kenan na biyu wannan zai baka tafsirul qur'ani bil qur'an domin qur'ani ne aka fassara da alqur'ani kuma nan aqwa maratibu tafsirul qur'ani bil qur'an dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi wanda ya kowa sanin alqur'ani abu na gaba kuma wannan zai baka cewa kenan tafsirin Qur'an bil Qur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shi na biyu sannan kuma wanga zai baka tafsirul mawdu'i lil Qur'an domin nan kalma ta zalunci ce fassara da kalma ta zalunci hada su a matsayin mawdu'i duk da yake wagga kalma ta zalunci ta zo ne cikin kissa annabi Ibrahim a cikin suratul an'am waccan kuma ta zo ne a cikin suratul luqman kuma cikin kissa ta luqman ba tare da hankalta masa yakin kissoshin sun bambanta ba kuma ya hada ya mawdu'i gaba daya da haka wani zai cewa tafsirul qur'ani bil qur'ani bid'a ne tafsirul mawdu'i bid'a ne daga ina kai ka samu wannan ina fata ana fahimta ta kuma cewa alqur'ani Allah ya kira kitaban mutashabihan to ya za a yi a ce babu tashabu tsakanin ayoyin shi ba za a yi dirasal mawdu'iyya ba kaga wannan akwai rudu cikin wannan al'amari to wannan ita dai shine mataki na shidda ad-dirasal nasiyya sannan sai kuma wato idan mun ce tafsirul mawdu'i lil Qur'an al-Karim ba yana nufin haka kawai ba ba za a hada da sauran nasoshi ba a'a ana iya dokowa a sunnan nabawiyya a hada da sunna domin akwai ababen da zaka iski alqur'ani bayan an yi a mawdu'i ana son a cika sauran abin da ya saura sai an hada da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga irin wannan kuma yana bukatar ka san sunnar da ta inganta kaga wannan dole sai an bi ka'idodin da malamai suke bi wajen ingantar da nassi da kuma ayyukan da malamai suka yi to kaga yanzu misali kaga alal aqall akwai littafin dirasatun fi usul tafsir na ustad dr kabir yunus ya kawo aujo yadda sunna take fassara alkur'ani sun kai waje guda goma sha uku kaga sai ka san su min nahiyat at-tasil at-tatbiq kuma kaga kana da tafsirai da suka kura da athar mawsu'atu tafsiri bil ma'thur wadda ta kai mujalladi 24 wadda malamai da suka yi aiki kanta ina fata an fahimce ni kamar tafsir na ibnu jarir tabari ya kawo athar da dama hadisai da sauransu shi ma taba'a wadda an kai tahqiqin ta irin taba'a ta abdullah bin muhsin turki wanda ya zama shugaban majalisar malamai ta duniya rabatul alam islami akwai kuma tahqiq na abin nan mahmud shakir an gane ko wanda shi ma tahqiqi ne mai kyau duk da kisu su karasa shi ba akwai tahqiqi na ustad dr hikmat bashir sannan kuma akwai at-tafsir as-sahih al-masbur min at-tafsir bil ma'sur na ustad dr hikmat bashir sannan kuma akwai tafsiri na ibnu kathir da wanda suka yi tahqiqin shi irin tahqiqi na ustad dr hikmat bashir ina fata ana fahimta ta ma'ana ka samu dai tahqiqin an tabbatar da wadanga asarkin sun inganta mazalikin za ka nema sannan da ka'idodin da malamai suke biyojin tashihin ko ta da'ifi in an samu sabani kana iya gane cewa an samu sabani to wannan shi dai ne ka ga matakan da ya kamata mutum ya bi lokacin da yake son ya tafsir al mawdu'i li mawdu'in fil qur'anil karim mun fahimci wannan da ke ko yawwa to abu na gaba sai mu zo zuwa ga at-tafsir al-mawdu'i lis-sura yanzu nan ba mawdu'i ne zaka dauka ba sura ce zaka yi ma tafsirul mawdu'i to nan ma kana buƙatar ka san ƙa'idodi an gane ko ƙa'ida ta farko shine ka san dilalatu smith sura shin suran nan sunan da take ɗauke da shi ya kamata a yi tahlilin shi me yasa an ka sai mata wannan suna suratul baqara me yasa an ka sai mata suna suratul baqara ina fata me yasa aka zaɓi shi wannan maudu'in shi kadai aka sanya mata suna tunda ai ba maudu'i guda ke cikin ta ba abu na biyu alaƙar maudu'an da ke cikin surat da sunan surat ina fata ana fahimta ta sai tarihin nuzul tarihin nuzul wani lokaci ne sura ta sabka makkita ko madanita hasban zamani da dauka ko hasban makar ko ana aljama'u bainaha wal bi'a da lokacin da sura ta sabka ma'ana yankin da ta sabka to ina ce bi'a ana nuhin makan da bi'a nan da da alhamza ne ina fata shi ba da ainun bane balle ya zamanto wurin bautar nasara ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع to nan da biya'un ana nufin wato wurin bautar nasara an gane ko nan ko bi'a ne da alhamza environnement ko ko miliyoyi da faransanci ko an tura shi bayan ka ɗauki wannan abu na biyu dilalatu ismi sura tarihi nuzul sura kenan da bi'a ɗinta sai tanasubul ayat tanasubin aya tsakanin wato tsakanin ayoyi misali zaka iske wata sura ayoyinta ya zamu yi munasaba in kissoshi da suka zo me yasa suka zo jere haka munasaba take nan don ka gane yadda zaka iya tafsirul mawdu'i lis sura arabi sai ka dauki amudus sura ya an ce amudus sura kamar asalin amud gimshiki ake nufi ma'ana abin da yake rike da mawdu'an ta wanda duka za su iya shiga karkashin sa an gane ko abu na biyar sai kai qadaya sura qadiyoyin da mas'alolin da sura take tattaunawa akan su wa maqasidiha da kuma wato maqsadkinta manufar sura to in kai haka sai ka iske abin ya zo maka da sauki shi yasa ibnu ashur rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin galibi kafin ya bude sura sai yayi magana kan waɗannan abubuwan mawdu'an da take dauka amma sai kaga ya kawo mawdu'u har ra'isi in ka diba cikin raddul adhan fi ma'al qur'an shaykh mahmud abubakar mahmud gumi galibi zaka yana kan mawdu'u har ra'isi mawdu'i wanda babba shine wanda sura take tattauna don da yake akwai wasu mawdu'i wanda ba wannan ba ina fata ana fahimta ta to idan ɗalibin ilimi yayi haka ya koma maraje da masadir ko wani fanni kuma ya koma littafan da aka yi da suka yi bayani kan wannan a cikin tafsirin alkur'ani kaga sai ya samu yadda zai ko ko wace mushkila ya koma zuwa ga littafan da an kai wanda suke magance ta in nahawuna akwai wanda sun kai irabin qur'ani in sarfuna akwai wanda sun kai bayanin sarf na alkur'ani in balaga ce akwai wanda sun kai bayanin balaga ta alkur'ani in aqida ce akwai wanda sun kai bayanin aqida ta alkur'ani in ahkam ayatul ahkam na akwai wanda sun kai bayanin ahkam na alkur'ani yayi muqarana tsakankanin su in asar ne akwai wanda suka kawo asar na alkur'ani ina fata na fahimta ta in tafsirul qur'an bil qur'an akwai wanda suka yi tafsirul qur'an bil qur'an ko ko tana yiwa ma wani ko ba manhajin shi bane wani wuri zai iya kawo shi ina fata fahimci ni to haka ne da kai ko ina ka koma mu marji sai zaman to kana magana ne akan ilimi to wannan yana da kyau mutum ya gane yadda ake kuma mafi littafi mafi kyau a cikin wannan ilimin تفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم أو كل التافي التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم نا نخبة من العلماء wanda shi ne yi bayani na jami'atu shariqa da suka buga shi wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sai kuma littafin at-tafsirul mawdu'i na abin nan wani malami na kasar Suriya ina ganin ya zauna a kasar Saudiya ana kiran shi karshen sunan shi dai akwai Tuhmas na mance cikakken sunan nashi to sai mutum ya hada waɗannan da sauran littafan da an kai mutum ya hadawa a cewa ilimi sai wani amma dai ga littafi mai muhimmanci wanda in ka same shi kowace ka samu nukhbatin min ulama in ka samu dama kadi sai ka kara to wannan shine abu na biyu kenan kenan yanzu mun samu tafsirul mawdu'i an gane ko ko alqawaid almanhajiyya fi tafsir almawdu'i lilquran alkarim alqawaid almanhajiyya fi tafsiri التفسير الموضوعي للسورة لسورة من سور القرآن الكريم تو yanzu sai mu je zuwa ga abubuwa guda uku da suka yi saura na farko mu'tamadur rabt wanda kuma akwai ni ustadu doktor ahmad muhammad al-buraidi na kasar saudiya a cikin muzakkirar da yi ya kawo waɗannan ƙa'idodi masu muhimmanci na biyu kuma kaifiyatu mu'alajatul mawdu'at fil qur'an al-karim ko ba haka ba a ƙarshe sai mu yi tatbiqi akan na sura akan suratu ash-shu'ara da muka yi karatu eh ko ba haka ba eh zaman to mun dan samu abin da muka faɗa dan haka ɗaliban ilimi su yi kokari a kula da janibin ta'sili da kuma wato janib at-tatbiq ina fata an fahimce ni eh Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu to in muka zo zuwa ga nukta ta mu'tamadur rabt menene mu'tamadur rabt shine wato kamar in ana tafsirul qur'an bil qur'an ko ana tafsirul mawdu'i akwai ababe guda hudu da ake hankalta ma duk lokacin da kaga ana tafiya ko ma ba cikin alqur'ani bane waɗanda abubuwan guda hudu sune jigon tafiya na farko al-lafzu na biyu al-ma'na na uku al-hukmu na hudu al-qissa to da ka samu wannan ka huta bari mu bi su ɗaya bayan ɗaya na farko allafzu lafazi da an ka ce lafazi cikin alkur'ani za ka iske lafazi ya zo to in kana son ka yi dirasa ta maudu'iya ko ka yi tafsirin qur'ani bil qur'ani sai ka dibi irin wannan lafazin da ya zo cikin alkur'ani da alaƙar da ke akwai tsakanin waɗannan lafuzza misali yanzu in mun ka ce Allahu Allah subhanahu wa ta'ala kuma kanan bane no. to wai wannan kalimar suna ta zuciyar alkur'ani sai mu tattaro waɗannan alfaf mi kalima Allahu take nuhi al-ma'budu bi haqq no. to mi yake nuna wannan a cikin alkur'ani no. Allahu Allahu ko kuma misali mu ce kalima ta al-mu'minuna mu'minnai mm. to ai kalima ta ta imani da mu'minnai ai ta zo cikin alkur'ani wurare daban-daban to duk inda ta zo cikin alkur'ani mi ya hada su al-alaqa lafziyya walishtiqaq dan nan zaka samu ayoyi duk sai ka hada sai kai kokari ka san meye alaka waccan da waccan kaga yanzu wa bashiril mu'minin kai mu mu'minai bushara ka fahimce ni in da gida sai in ce to meye aikin mu'minai alladina yu'minu bil ghaibi kaga ɗaya daga cikin ayyukan su ina fata an fahimce ni sannan kuma wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم نعم kaga daidai na kulla alaka tsakanin kalmomin da suka zo na imani a cikin alkur'ani نعم amma zan dubi alaka ta zamanto ingantatta ina fata ana fahimta ta نعم abu na biyu an gane ko نعم
yanzu sai alma'ana akwai kalmar da take nuna imani amma kuma alhamdulillah kafira yahdikum Allahu yuslih balakum amma kuma kalmar nan ba i- ba kalma ce ta imani ba haruffan sun bambanta amma ma'ana tana zuwa daya yanzu misali kalima ta wato sadaka tana nufin gaskatawa نعم ko ba ka nan bane to ai akwai lokacin da za ta iya zakkuwa da ma'ana ta imani misali Allah subhanahu wa ta'ala ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi نعم kaga waɗanda sun gaskata Allah ai su ne mu'minai na gaskiya Na.
to kaga nan alaka ce مم.
ina fata an fahimce ni نعم.
to eh, eh, والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم كو نعم.
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نعم.
ومن يوق شح نفسه فأولئك آه للفقراء المهاجرين الذ- أخرج للفقراء المهاجرين الم- للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون سوني سونك جسكت الله الله جسكت أسو نعم to kaga aikin ana da ce imani dole sai an sa su gaba to ai ma ba kalma ta imani da Allah ya amfani da ita ba نعم to in eh, shi yasa in mutun ya zamanto kawai shi yana kallon lafazi ne galibi sai ya samu matsala domin akwai lokacin da a samu abin da yake bada nafsul ma'ana ko ko ma'ana mutaqarib ko ko nafsul ma'ana amma kuma ba ba ba, ba, ba guda bane to kaga wannan sai tafsirin kai eh, eh, rauni ko ko alakar ka ta yadda kake mu'alajan maudu'i a samu matsala نعم to kaga yanzu mun samu kalima ta wato allafzu da kuma kalima ta alma'ana wannan kawai misalai ne da ke bayarwa نعم نعم sai mu je zuwa ga abu na uku alhukmu نعم hukumci مم.
ina fata ana fahimta ta نعم kaga yanzu muna da rantsuwa Allah ya bayani rantsuwa a cikin surat masalan al-baqara wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum نعم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم تكاغا ودانغا آيوين غدا بيو دل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم دوك كلمة أيمان أنك أنفاني دسو رنسوا ba sai kuma fahimta ba نعم sai kuma lillazina yu'luna min nisa'ihim ila iran tsuwa ce amma bai ce wato yahlifuna ba نعم kaga da ayman da alhilf da alyamin da alhilf da al'ila duk suna bada ma'anar rantsuwa sai dai tana yiwa su bambanta wace irin rantsuwa ce to abinda zai hada su ta fuskar lafazi aymanu aymanu lafazi ya hada su amma ila'i an gane ko da alhilf ma'ana ta hada su نعم sannan kuma hukunci zai hada su me hukuncin wanda ya rantsuwa ta ila'i me hukuncin wanda ya rantsuwa wanda ba ta ila'i ba me wanda ya hukuncin rantsuwa akan zai saba ma Allah نعم duka kaga daga nan sai alhukum sai ya hada su نعم
mun gane wannan ko Na'am.
sai abu na ƙarshe shine alqissa نعم kaga qissa annabi ibrahim misali alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim Na'am.
ta zo a cikin suratul baqara Mm.
alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an atahu allahul mulk نعم mun gane wannan نعم sannan akwai kissa na Ibrahim Ibrahim ta zo cikin suratu al-an'am wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha نعم sai qissatu ibrahim ta zo a cikin suratu hud wa laqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra نعم qissatu ibrahim ta zo cikin wato suratul eh, abin nan eh, ash-shu'ara wa tlu alaihim naba ibrahim نعم ko ba haka nan bane نعم قصة عن إبراهيم تعضو أتكن سورة آه، أبن نم- العنكبوت كم هكذا بني آه، أم، آه، آه، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه كم هكذا بني آه، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية كم هكذا بني to kaga kissa an Ibrahim ta zo ne a cikin wurare daban-daban ta zo cikin suratul zukhruf wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun ta zo cikin suratul misali al-anbiya ko ba haka nan bane wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin نعم ba sai kun fahimta ba to nan sai ka tattaro waɗannan kissoshin نعم sai ka kalli jawanib نعم kissar baqara abinda take basuwa ba a jin tsoron wanda ya fito na fito da gaskiya komi kudinsa komi mulkinsa komi matsayinsa amma za a tattauna da shi a bashi dalilai sai sa ce hajja nan an cire ba a hada maka ba ba wani zance aka ba na ana son a nuna maka yadda annabi Ibrahim ya tattauna da shi na biyu zan ana nuna maka cikin suratu al'an'am mutum yana iya mahaifinsa wa'azi idan ya gane shi akan bata amma zai bi usulubin da ya dace wa idh qala ibrahimu li abihi azara amma ai a can wani an ce li abihi wa qaumihi dan nan an nuna ka tattaunawa da tsohon ji cikin in maryam ma haka aka ce idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yanka shay'a an gane ko kenan kowace kissa a cikin maudu'in surat akwai abin da ake son a karantar da kai shi yasa zaka ga kissa guda ta mutum guda ce amma uslubin ya bambanta saboda maudu'in surat da uslubin surat in ka zo sai ka hada su sai ka kalli mi aka kawo can mi ba kawo can ba kaga sai ka hada jawanib mukhtalifa mi ya hada su kissa abu na biyu bayan wannan ba ta ƙari ba an gane ko sai ya zamantu ba dole bane kuma dole sai ka haɗa mudu'i lokaci ɗaya don kana iya dirasa mudu'iya ta ya zamanto kana ɗewo bangare bangare haka ƙari ta don wani lokacin wani mudu'in ba za ka yi lokaci lokaci ɗaya ba ka ƙare shi mun gane wannan da kyau to sai abu na gaba ba ta ƙari ba yanzu bayan mutum ya yi wannan kowace kisa in ka kawo ta akwai fawaid akwai durus wanda za mu yi istinbati karkashin ta mu aje wannan sai mu zo a ya yi kissa wani lokacin kuma ba kissa guda ba ce a'a menene aujuhu shaba tsakanin kissa annabi ibrahim da kissa annabi musa ya annabi ibrahim ya tattauna da wanda ya kangare a zamaninsa ya annabi musa ya tattauna da fir'auna ya annaba suka tattauna da wanda suka kangare musu ka ganin yanzu ka hitar ga kissa guda ka haɗa kisoshi kenan sai kalli aujuhu shabah wal ikhtilaf dukkan da'awa annabawa ta yi ittifaqi akan tauhidi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت sai dai kowane annabi akwai inda ya bambanta da wani tana yiwa akwai matsalar da ta fi kamari a zamaninsa bayan tauhidin kuma sai kuma ya kara da ita kaga annabi shu'aib ya ba da karfinsa bayan tauhidi akan mi akan cika ma'auni saboda a lokacin shi wannan matsala ita ce tafi kowace matsala kenan in kana da'awa sai ka hankalta mu matsalolin da suka fi shafar al'ummarka ina fata an fahimci ni eh ka a zo ana cikin watan Ramadan ana so a yi mutane wa'azi kan watan Ramadan sai ka koma kana yi mutane wa'azi kan misali a ce hajji kaga lokacin haji ba lokacin shi bane ina fata ana fahimta ta ka a zo ana lokacin haji kuma ka dauki hutuba kace zaka mutane hutuba kan azumi ina fata ana fahimta ta eh to kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata a gane to almuhimmu da kissoshi na annaba zaka iske akwai abin da ya hada su ba dole bane sai kissa daya sai ka ce to irin wannan yazo a cikin kissa ta wani yazo a cikin kissa ta wani yazo a cikin kissa ta wani kaga aujuhu shabah wal ikhtilaf baina al qasas al qisas al qur'aniyya ba sai kuma fahimta ba amin amin to kaga wannan yana da muhimmanci kenan duk kissa duk aya in ka dauke ta in ka fahimci waɗannan ka'idodin guda hudu ka huta al-lafzu an gane ko al-lafzu imma اللفظ أو مشتقاته كوكو اللفظ المرادف وند بقى نفسه دايا كوكما اللفظ المتقارب وند بقى نفسه إذا منتوا دايا دي سيكا تتروسو كاغا كاسا مثراء na yadda zaka gabatar da maudu'inka na biyu sai ka hankalta ma al-ma'na ma'ana da tsakankanin su al-ma'na التشابه كوكو العام والخاص المطلق والمقيد المجمل والمفصل كو والمفصل المبين والمبين كو المبين والمبين كو المبين والمبين بالفتح والكسر ياتي المبين ده اسم الفاعل ده اسم المفعول ده دai shi yasa ake cewa bil fathi ana nahin ismul maf'ul bil kasra nahin ismul fa'il domin ba a cewa al mubyin wal mubyan a larabci ishtaraka nan ismul ishtaraka ismul fa'il ma ismul maf'ul ko ishtaraka ismul fa'il wa ismul maf'ul fi nafsi as-sigha an gane ko ko al-wazn mun fahimci wannan da kyau to kenan waɗanda abubuwa guda hudu duk mai tafsirin alkur'ani ko ko duk mai son shi hada wani maudu'i ko ba alkur'ani ba waɗannan ka'idodin suna da muhimmanci iya hankalta musu mun ji wannan da kyau ko kafin mu karkare arama sai abu na hudu kaifiyatu mu'alajatul mawdu'at duk mawdu'i idan ana son a hada shi akwai as'ilatu sitta lizzaka ko al-as'ilatu al-asasiyya li mu'alajatil mawdu'at da su ake farawa idan an same su to yanzu mawdu'i yana kyau kuma yanzu da ana gane abu gaskiya ne ko ba gaskiya bane abu na farko shine man na'am wane ne Mm.
shi ne suke kira da faransanci ki na'am kuma da english suna uh, cewa who na'am who Mm.
abu na biyu sai ma menene what na'am ko ko kuwa da faransanci na'am ko ba haka ba na'am sai abu na uku aina a ina ne Mm.
an gane ko u da faransanci where where ko where da english ko ba haka nan bane No.
america suna cewa where where su suna kiran r na'am su ko wadancan english english suna cewa where na'am an gane ko No.
where are you going na'am almuhim uh, ina ne Mm.
kenan shi man ana son a yi tahdidu shakhs na'am ko tahdidu that Mm.
ma ana son a yi tahdidu sifa ko tahdidu shay Mm.
idan kana ghai- ghairu aqil an gane ko na'am sannan kuma eh, aina li tahdid al makan ana son a tantance wuri Mm.
to mata shine ake kira when da ingilishi ko kuma kan da faransanci li tahdid az zaman na'am sai kaifa na'am an gane ko ta yaya ne daga nan aka samu kaifiya na'am an gane ko Mm.
li tahdid al wasa'il na'am wal kaifiyat sai kuma eh, wal ahwal sai kuma limadha lit ta'lil na'am in an ce kaifa koma how da english No.
shi kuma wancan limadha don mi justification justification an gane ko uh, uh, uh, furkuwa na'am uh, ko kuma why da english No.
to waɗannan idan ka haɗa su duk maudu'in da za ka yi sai dai ka ƙara waɗansu tambayoyi kaga yanzu misali mu ɗauki man na'am daga alƙur'ani na'am in mun ka zo muka ce ga alƙur'ani sai mu ce man anzalal kitab na'am
kalamu man alquran No.
kaga mun san magana Allah ce kalamullah kaga ka bada amsa na'am sifofin Allah ma sifofin wanda adda littafin nan No.
huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun No.
huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir ma'ul husna sifofinsa na'am an gane ko na'am to aina Mm.
a ina ne eh, aina na'am a ina ne aka saukar da alkur'ani na'am ko ba ka nan bane na'am sai mu ce makka da madina na'am makkiyatun madaniyatun ko ba ka nan bane na'am kaga duk ilmul makki wal madani ya kare cikin mi cikin aina na'am kaifa ya aka saukar da shi Mm.
inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ko ba ka nan bane No.
nazala bihi ruhul amin na'am kaga yadda aka saukar da alkur'ani alkayfiyat na'am sai kuma mi sai mata mata na'am mata a wani lokaci Mm.
cikin shekara 23 ne aka saukar da shi cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ya fara sauka a makka Mm.
ya kuma kare a madina shikenan tunda mun dauki al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ita ce aya ta karshe a- ta fuskar shari'a Na'am.
ta sauka ne a arafa Mm.
in mun dauki waɗanda sun ka kalli wuri sai mu ce makkiya ce tunda arafa ta fi kusa da makka na'am in mun dauki waɗanda sun ka ce a'a bayan hijira ta sauka madaniya ce ko kuma mu ce a'a babu wata matsala makkiyatun eh, hasba kamar in mun ka bi'tibaril makan na'am ومدنية باعتبار الزمان na'am قصة تقاري Mm.
كما يدعى أستاذ الدكتور مساعد الطيار wanda yana daga cikin malaman da suka yi fice a wannan zamanin a wannan zamanin sun yi fice game da ilimin tafsiri yana da tahqiqata kwarai da gaske littafan shi suna da yawa cikin usulul tafsir da kuma tafsirin alqur'ani mai girma ban sani ko mun fahimci wannan ba na'am
an gane ko na'am to don haka limaza don bi Allah ka saukar da alqur'ani nan ma Allah da kanshi ne ya bada amsa na'am كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور نعم.
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد na'am إيه، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا كما كما لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين na'am وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها نعم.
كما هكذا na'am da sauran ayoyi hadha balaghun linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyadhakkara ulul albab wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu تنزيلا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون كما هكذا to don haka dai illolin da dalilan da suka sa Allah ya saukar da alkur'ani kuma sai mu tabbatar da su akan zamanin mu shin abubuwan nan da an ce an saukar da alkur'ani don su mu diba mu gani ina na muke mi shin mun yi in mun yi wani degree muke wani matsayi mataki muke a ciki duka ana buƙatar wannan ina ba ta fahimce ni inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah kuma kana bane ai hukunci da alkur'ani to tunda an ce an saukar da alkur'ani dan ai hukunci da shi wani na yana jiran dole sai an yi hukunci da alkur'ani akan mustawa na ƙasa to yanzu sai mu fara gidanka kayi aiki da alkur'ani kayi hukunci da alkur'ani kai kanka kana maka hukunci da alkur'ani ko ko sai abin da ya dace da sauran ka to yoshe kai da baka kare ba kare don mataki ba za a zuwa ga mataki na ƙasa gaba daya ko da takardar ba a rubuta ana hukunci da alkur'ani ba misali in dai zamanto da alkur'ani muka hukunci ai a waƙe inda qur'ani muke aiki kahin mu kai inda za mu yi hituwa mu yi ilani mu ce mun watsar da wannan to kaga abubuwa ne wanda suke duka yana da buƙatar ɗalibin ilimi ya san su to kaga waɗannan matakai guda shidda in ka same su ka huta mun gane da kyau man ma aina mata kaifa limada to wannan ɗalibin ilimi duka in yana son ya samu sauƙin maudu'ai sawa'an maudu'i ne na alkur'ani ko ko hadisai ne kake son ka ɗauko don bai tsaya nan ba ko maudu'i ne na lugha ko maudu'i ne na waqi'ul haya duka na amfani ne ko khutba ce kake son kai duk in ka gane nan alaƙat in ga na soshi yanzu na karatu ya haɗe an samu mafita ban sani ko mun fahimta ba to yanzu sai nuktan mu ta ƙarshe a rama lokaci yana tafiya a tatbiq bayan a tafsil ana bukata a tatbiq dirasa tafsiliya tatbiqiyya wani lokacin kuma sai a kara da naqadiyya saboda a tantance abin da aka faɗa shin daidai ne ko ba daidai bane akwai manahij na ilimi akwai manhajul wasa'iqi akwai manhaj al-istinbati akwai manhaj al-mutakamil ga sunan manahij ne mukhtalifa na ilimi dalibin ilimi ya kamata ya karance su ya san su kuma littattafan da suke bayani kan yadda ake bahasi a cikin jami'at ko kuma bahasul ilmi wanda kuma yanzu an yawaita rubuce rubuce a cikin satin jami'at zaka ga suna yawan tattaunawa kan waɗannan mas'aloli ina fata an fahimce ni to yanzu sai mu zo ga tatbiq mu dauki surar da muka karanta tun da na san yan uwa sun saurari karatutukan da aka yi a cikin suratul shu'ara yanzu in muna son mu yi tafsirul mawdu'i na suratul shu'ara kaga nan suratul shu'ara sai karshen ma surar da aka kalmar ta shu'ara to wani mawdu'i za mu zaba wanda zai hada ta muna da mawdu'an da za su iya hada ta domin nan ba wai mawdu'i guda za mu dauka ba a'a kissa na Ibrahim mawdu'i ce mai zaman kansa kissa annabi Shu'aib mawdu'i ce mai zaman kansa ko wace kissa mawdu'i ce mai zaman kanta muqaddimar sura kanta kafin a zo nan mawdu'i ne mai zaman kansa kuma kowace kalma an ka dauke ta tana iya zama mawdu'i ko a dauki kishiyarta tana iya zama mawdu'i alqur'ani yana da kalma 77,439 to in mun kalli kishiyoyin waɗannan kalimomin kuma sai mun samu maudu'i 77,439 a matsayin mufrad idan muka ɗauka kuma jumla jumla to kowace jumla an ka haɗa ita ma tana iya zama maudu'i to kishiyarta kuma tana iya zama maudu'i kaga karatu ne mai yawa amma saboda rashin sanin yadda za a yi a fitar da wannan matsala ɗin ko abin da sai ga wato mutum ya faɗa saboda rashin sanin ka'idodin ilimi dan da nan dan abin da ya sani na ilimi ya yi saurin karewa shi kuma wani ya san ka'idodin amma bai koya maka saboda ya yi son ka ci gaba da mai bauta ko ko bai son ka da alkhairi Allah kai mu tsari ko ko ya fahimci in ya koya ma kuma ba addini da kai ma hidima ba bijiriya za ka yi ka ce jahilin banza ka ji sha'ir ce u'allimuhu rimayata kullu yawmin falamma ishtadda sa'iduhu ramani ko ko falamma istadda sa'iduhu ramani wa'allimuhu rimayata ina koya mishi halbi yace kulla yawin kowace rana falan mashtadda sa'iduhu lokacin da damcinsa shine sa'id nan da ainun lokacin da damcinsa hannunsa ishtadda ya tsananta ma'ana ya iya ramani sai cika gaba da dan kibiya saka mishi an gane ko koko falan mastadda sa'iduhu lokacin da hannun shi ya daidaita shine istadda ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida da ya iya halbi kawai sai ta tobali a gwada da kai kai da ka koya min akwai waɗanda in an koya musu karatu hanyar da su bi shine sunna wanda ya koya musu bai san komai ba Allah kai mu tsari eh to yanzu ana musamman ɗauki surutun shu'ara kenan mun ce ai mawdu'an suna da yawa amma mu nemi mawdu'in da zai haɗa su ko ba gani ba in mun kaga dama musamman kaga surori makkiya suna ɗauke da tauhidi surori madaniya suna ɗauke da ahkam amma mu da ɗauki misali abinda za mu ɗauka sai mu ce wato yadda suratu an gane ko ash-shu'ara ta yi bayanin tauhidi to kaga shi kenan ina fata an fice tun farkon ta bayanin tauhidi ne har zuwa ƙarshen ta tunda tun daga bayanin da an kai kan mushrikan makka inna sha'nu nuzil alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in wa ma ya'tihim min dhikrin من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون كما كان بني تنشكين سورة الأنعام فقد كذبوا بالحق لما جاءهم أنغانيكو سي أنكتشي فسيأتيهم كما كان بني ننكم أنكتشي فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون المهم دي zancen tauhidi aw lam yaro ila ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim ai wannan yana da alaka ne da isbatin tauhidi ban sani ko mun fahimta ba bayan an kare wannan sai an ka zuwa kisa annabi Musa ba muqaddima an kai ba an ka nuna mutanen makka ba su kula da ayoyi na tauhidi ba eh to ai sai aka zo kisa annabi Musa shi ma annabi Musa tauhidin nayi kisa annabi Ibrahim shi ma da awat tauhidi ce ba sai ko mun ta ba kisa annabi abin nan Nuh shi ma tauhidi ne kira zuwa gare shi na fata na fahimta ta haka kissar annabi hud haka kissar annabi salih haka kissar annabi lut haka kissar annabi shu'aib ko ba haka ba sannan aka zo aka rufe da alkur'anin da aka fara magana da shi shikenan magana ta kare kinan kaga da an gane in ana so a hada mawdu'an sai a kalli fuska aqida sai a hada su masani ko mun fahimta ba ko kuma yana son a ce a'a sai a dauko qadiyatul islah yadda ake kawo canji cikin al'umma to dukkansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo canji a cikin al'umma haka annabi Ibrahim ya kawo canji a cikin al'umma haka annabi Musa haka annabi Shu'aib haka annabi Salih shikenan al-islah an gane ko in ka ga dama kuma muharabatu shirk manzala sallam ya yaki shirka annabi ibrahim ya yaki shirka annabi shuaib ya yaki shirka haka ina fata ana fahimta ta to kaga ashe ba wai kalima guda bace ɗaya take ya hada su wannan shi da ake kira amudu sura da kaji shi wancan abdurrahman shuwani ya kawo a'a ba wai sai abu guda bane a'a akwai abin da ya dauke shi duk surar gaba ɗaya zai iya hada ta amma dole sai ka hankalta ma menene za a iya hadisawa wanda zai iya hada su mun gane wannan ko to sai abu na ƙarshe kenan da in muka ɗauki suratu shu'ara kamar in muna so mu yi talhisinta ya za mu yi talhisinta talhisinta abu guda ne sai mu ci ta buɗe da bayani kan alkur'ani sai ta kawo kisa annabi musa sai ta yi intikali zuwa kisa annabi ibrahima sai ta yi intikali zuwa kisa annabi nuhu sai ta yi intikali zuwa ga kisa annabi hudu sai ta yi intikali zuwa ga kisa annabi salih sai ta yi intikali zuwa ga kisa annabi lutu sai ta yi intikali zuwa ga kisa annabi shu'aibu sannan sai ta yi intikali a ƙarshe ta rufe da bayanin alkur'ani wanda ta buɗe da shi ikhtisaran mun kare da abinda wannan surar ta kumsa to in ba waɗannan ka'idodin ka sani ba da yadda za a mu'amala da su kullum karatu cikin wahala da kake sai kai minti talatin arba'in kana bayani ko awa ɗaya wani ya zo cikin minti goma sai shi bayanin da duk ya gamsar da mutane ya hina ka matsalar ya hi ka sanin ulumul alani kuma ya fi ka sanin yadda ake istikhdamin su to don haka muke kira zuwa ga 'yan uwa ɗalibai a dage a yi karatu a tsaya a yi karatu kada a yi gaugawa kuma a fahimci ka'idodi ba a bar cewa wannan ka'idodin shirme ne ba su da wani amfani bid'a ne wane ne tsaya ka fahimci ka'idodin in ma abu bai da kyau sai ka gane shi na da gane bai da kyau abinda baka sani ba baka yin hukunci gare shi al hukmu al shay'i juz'un min tasawwurihi muna kira zuwa ga ɗaliban ilimi kuma a dage a koyi ilmin mukka tun a gida littattafan da muka karanta misali na fiqhul maliki tunda mu nan galibi fiqhul maliki ne ka koye su ka iya su saboda in aka zo a tattauna ka nuna mutum ka san abin da a cikin littattafan nan kuma ka iya fassara su da yarenka kenan yanzu duk bayanin da zaka yi mai da iya fahimta ka ka karanta littattafan lugha da yarenka ka iya larabcin kuma ka iya yaren al'umma kai da zaka iya isar da sako to wannan yana daga cikin abubuwan da muke kira zuwa ga ɗaliban ilimi yan uwanmu ba mu ce duk abin da ka gani cikin littafi karɓe shi tunda ba qur'ani bane kenan bai yiwa mu ce duk abin da wani malami ya karanta maka cikin littafi dole sai ka yarda da shi amma dai ka koya ka san abin nan daidai ne ko ba daidai bane in ka san shi lokacin da ka cewa daidai ne ko ba daidai bane wanda muna kira zuwa ga yan uwa dalibai a dage zuwa ga littafai kuma a rinka amfani da littafai na zamani malamin ya zamanto ya karanta littafan yankin shi ko ya karanta abin da ake karatu a halakat amma bai bude kanshi ba babu infita bai karanta waɗansu mazhabobi ka ko bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid mutum ya karanta sai san mazhabobi da gwargwado da yadda ake kafa hujjoji da dalilai ina fata ana fahimta ta to abubuwa ne ana bukata su kuma kana da infita ka nemi kalmomi na zamani da ake amfani da su ma'ajim na ulumul mustalahat ko wani ilimi ya zama to kana da mu'jam din shi an hode kalmar sai ka koma cikin ilimin ka ga me suke nufi da ita kada ka je kai magana akan abin da baka da sani akan shi mu'jam misali na mustalahat ilmun nafs mu'jam na mustalahat balagha mu'jam cikin kalmomin alqur'ani musamman misalin almufradat fi gharib alqur'an mu'jam cikin hadisai da kuma athar na sahaba na manzo sallallahu alaihi wa sallam an-nihaya fi gharib alhadith na ibn al-athir ina fata an fahimce ni cikin kowane ilimi mu'jam na mustalahat al-adabiyya mu'jam na mustalahat as-siyasiyya mu'jam na mustalahat at-tibbiyya mu'jam na mustalahat ilimi kaza ka samu ma'ajim na waɗannan ilimukan duk abinda an ka faɗa kana da marja'in da zaka iya komawa ka san me ake nufi sannan ka duba gani shin abin nan shari'a ta yarda da shi ga dalilai shari'a ba ta da shi ba ga dalilai to kaga wannan ita ce tattaunawa ta ilimi a wayance eh saboda ita rigima ta ilimi ba abin da zai warware ta sai ilimi kulli da rigima da yaƙi ba sa warware matsala ta ilimi eh hujja shi kamar idan mutum na da matsala ciki ta shirka ko ta wani sabon Allah ko ta shubha a kulli bai magani ko makami shi na iya cewa ya yarda in ya ga makami amma daga an daga ai bai imani da abin ba virus ne wanda a cikin zuciyarsa sai an tura ayoyi na alkur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama su ne antivirus da maganganu na sahabbai an gane ko da kuma malamai na gari na Allah waɗanda Allah ba su hikima sai ka iske in sun ka zo su ne antivirus sai su sai su wanke wannan abin sai ka mutumin ya koma daidai ina fata ana fahimta ta to wannan arama shine takaitaccen bayani nake son in yi ga yan uwa game da abin da ya shafi التفسير الموضوعي da kuma janibu ta'siri saboda wancan janibu tatbiqi ne muka yi da da don ga kamata mu fara amma kuma saboda in ba an yi karatun suratul shu'ara ba misali kaga ba za a yi ba da misali ba eh abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته